mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran ɗinki a kan mita 88.5 da laifin muryar zamani ɗauke da labarin da a iya cewa mai kama da akasin wanda muka riga muka ji a farko wato batun direbobin a da sau kuma ce direban a da sau da ake zargin ya gudu da kayan wani mutumi da ilodo masa da kasinga har ma kuma aka zargin ya kai gidan yayarsa a kumbotso ana siyarwa kafin daga bisani 'yan sanda suka wato ainihin farke masa laya aka kamo kayan aka kuma gano me shi ake batun danka masa tare da gurfanar da wanda ake zargin a gaban alkali to a nan kuma shi ma wani direban adada da sawun ne wanda shi kuma yake ganin cewa kwalliya da kyalekyalen da yake wa adada da sawunsa wanda yake ganin yana neman wuce makaɗi da rawa a wannan kyalekyalen ne yake ganin shi ne yake nema ija masa jangwam har a zarge shi da satar kuma an ce aka riga ma aka zarge shi da satar domin dai ya yi irin kwalliyan nan ne ta bayan adada da sau gurin da wato ainihin suke cewa maleji kenan wanda yawancin gayu yan gayin cikin su zaka ga sun cike shi da sosan katifa kuma su sa masa manyan lasifiku a ciki su rufe su da bargo sannan kuma su rinka kunna kiɗa idan dare yayi kuma su kunna koren kwai to yayi irin wannan kwalliyan ne kuma yake kunna koren kwai don haka sai gaba ɗaya gurin yake kasancewa yanayin kore ne musamman in dare yayi to kuma ya ce ya je gidan wata sabuwa amaryarsa da yi ya tare ba kwanaki kaɗan kasancewar shi ba ne a unguwar kuma a gidanta ma ya tare don haka ashe bai sani ba a wannan gurin wai ana satar wasu buhuna koraye bayan ya je gidan amaryar tasa da daddare ya fito ya wuce a wannan baburin nasa na da sau ya kunna wannan koren kwai bayan nasa ya nuna yanayin koren buhu da shi ne aka yi zargin cewar ayya yana ɗaya daga cikin waɗanda suke sungumar irin waɗancan manyan buhuna daga mota ko raye suna zuba su a babura suna guduwa da su don haka bayan ya dawo a shegari da kwananta ya zagayo ya zo gidanta aka ci kwikwiye shi da zargin cewa ya sungumi wancan katon buhu ya saka a bayan adadin sau kuma shi ne ma aka gani a daren jiya ya fita da shi ya tsaya kai da fata kan cewar ba hakan ba ne cewar kwalliya adadar sawunsa ce mai yanayin haka don haka aka tafi da shi wajen wannan babur da daddare aka kuma kunna kwai sai ga yanayin ya nuna wannan koren buhu bayan kuma lasifika ce to amma dai su masu waɗannan kaya da suke wannan zargi sun ce su duk da haka gashi sun gani ra'ayil aini kamar buhun ne kuma ba buhun bane ba abin da suka gani to amma fa sun ce su basu gamsu ba don haka sun ɗauki matakin da ya dace wato ainihin na zuwa gaba wanda ya shafi jami'an 'yan sanda kuma yanzu al'amarin yana gaban kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a garin ingoggo kuma yau ne ma aka saka domin ci gaban wannan shari'a kuma duba da cewa abin akwai kaulani su suna ganin cewa ba su gamsu ba duk da shi kuma yana ganin cewa waccan kwalliyar ayyar da sauce ta ja masa ake ganin ya sungumi koren buhun bayan da ya tare a gidan mata matar tasa izo a dare na farko kenan to amma an je gaban alkali don haka ita kungiyar kare haƙƙin ɗan adam take ganin akwai rawar da za ta taka a ciki don ganin an baiwa mai haƙƙi haƙƙinsa wato ainihin tabbatar da adalci kenan duba da cewa abin yana gaban alkali kuma yau ne aka saka domin wannan shari'a muna tare da shugaban kungiyar ta kare haƙƙin ɗan adam alhaji muhammad bello gadan kaya za mu so mu ji wace rawa za su taka a cikin wannan al'amari.
to alhamdulillah ɗan jarida kamar yadda ka faɗa sunana muhammad bello abdullahi gadan kaya shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam da jin kai ta ƙasa mai suna da turanci Human Rights Foundation of Nigeria. wannan abin da ka faɗa exactly tunda a wuri a gaban ka aka kawo wannan korafi kuma ku yan jaridu abokan aikinmu ne Hassan da Hussein muke kowance dan Juma da dan Jummai duk abin da za mu yi mu ma kamar miya ne ba gishiri dole sai an sa dan jarida a ciki tunda dan wai abin da nake so in ji ku a matsayin ku na kungiyar kare haƙƙin ɗan adam kun ga wannan adini da sau an kunna fitilar ciki da daren da lasifikun da aka rufe da bargon kuma ya nuna exactly kamar koren buhun da ake zargin ya dauka kwarai kuwa lokacin da ya zo bayan an gama an gama daukan bayanansa kuma mun masa tambayoyi mun abin nan ya ba da amsoshi kuma muka ce to ba za mu sallame shi da yamman ba ya bari har sai dare ya yi sannan ya kunna don mu ga kwakwabtin kwalwar daka to saboda haka da bayan da magariba ta yi sai muka sauka ƙasa daga ofis ɗin namu ya kunna ko muka ga cewa eh haka ne wannan abu yana da jan hankali kai in daga nesa ka hango shi ka ɗauka wani kaya ne aka aka sa a wannan wajen zaman na can baya kamar wani abu aka dora ko wani kaya ne a kunshi ko a buhu to wannan abun shine ma muka gaya masa lalle in bayan an gama shari'an nan lalle ya canja taku ya cire wannan abu saboda kar wannan abun ya jawo masa jalli joga saboda idan ya har ya bari a wannan guguwa ta yan adaidaita sau tun da kwanakin baya an samu wani ba a daɗe ba aka sake samun wani na wancan mai fulawa da wannan na kwanan nan na kankare nan bayan biyu ke to kaga wannan abin shi zai iya ja masa wani abu wanda zai zama ya shiga kogin da na sani saboda haka mun shawarce shi kuma wannan shari'a da aka zo sai aka ce mana ai yau an ɗaga tunda yau ne ranar zama ba za a ci gaba da shari'a ba sai gobe in Allah ya kai mu.
To amma su fa masu wannan kaya sun yi da'awar cewar duk da su ma sun ce a bayanansa sun ga wannan abu kuma sun gamsu lalle lalle yanayi ne exactly irin kwatankwacin buhun da suke zargin an ɗauka amma duk da haka sun ce su ba su gamsu ba kuma suna da dama su ce ba su gamsu ba a kai wa kotun ta yi bincike ta tabbatar da abin da suke faɗa ba su gamsu ba ko kuma a'a ba shi ɗin ba ne ba dan ta yi adalci ya kuke kallon wannan rawa da za ku ta.
to alhamdulillah kamar yadda ka faɗa tun da farko da ka san mai sabuwa amarya yana ɗoki yana zumuɗi bayan ya je ne wannan abu ya faru faru da bayan da kwanawa ina jin ko biyar ne ko nawa ne sai aka ce to bayan da ya zo kuma sai aka ce to sai abi ya ce to shi abi shi wurin da ya aje wannan babur a ranar sai ake zargin cewa ma a ai ba wani wuri ya kai babur din ba babur din yana kusa a fadarsa aka je wajen mai gadi can tsallaken total na bacirawa aka ga babur din kuma ya kunna wutan kuma aka tambayi mai gadi cewa an zo da wani buhu nan mai gadi ya tabbatar musu ba wani buhu shi dai da ya zo da shi shi ya ce unguwar ma bai san cikinta daban ta ba amarya ce kuma a gidanta take wato irin auren nan ne na ɗauki sandarka a gidan amaryar ya tare da haka zuwan mata yake kuma a hannu guda yana da uwar ƴaƴansa don haka a daren da izo ma bai san me yake faruwa ba aka yi masa wannan zargi kun yi wani bincike akan wannan al'amari eh binciken da muka yi shine bayan mun abin da muka ce gaya mana gaskiya tsakaninsa da Allah yace shi ma yana zuwa ne sai da ya zo sai ya ga mutane an taru a kofar gida mata da maza shine yake tambaya me ya faru lafiya to sai wani yaro ya ce ya nuna masa wasu dattawa sai ya ce ka je wajen waɗancan to shine a faɗarsa da ya je wajen dattawan ya tambaye su sai suka ce a'a lafiya ba lafiya ba sai ya ce to shi zai tafi sai suka ce a'a shi ba zai tafi ba ai ana zargin cewa an zo an aje kaya a cikin mota a buhunhuna ana zargin an ga masu adaidaita sahu biyu sun zo a daren kuma sun tafi kaga bayan kwana biyar da yin abin kenan ko kwana hudu saboda haka shi kuma yace a babban ɗansa ne yake da matsala da babur ɗin sai ya roƙi wani abokinsa sai ya ce to a zo a karɓi babur to tun da ba waya a hannunsa shine ya zo ya karɓi wayar matarsa aka ba amarya kenan ta amarya kenan shine ta ara wayarta zuwa gobe saboda sassafe za su je wajen bakaniki to kaji mu inda labarin da ya zo mana kenan kuma mu muna kira ga su wanda suka kai wannan bawan Allah da su da shi da wanda ake zargi da su wanda suke zargin cewa an musu mu abin da muke kamar abin da muka saba kullum cewa idan an kai abu gaban shari'a kotu ita ce uwa ita ce uba ita ce za ta binciki wannan abin ko kuma ga bayanan dukansu guda biyu a nan za ta gano akwai mai laifi akwai wanda bai da laifi to muna kira ga masu da wannan kotu don Allah da annabi mu ba bayan kowa mu a tsakiya muke mu abin da muke har abada muke bibiyan shari'a akan ayi adalci to gashi a lokacin da izo bayanai sun nuna yana kokarin ma shi zai cire wannan abu saboda yana ganin wannan kwalliya da i ita ce take nema ta jaza masa jangon kuma kana cewa kun ba shawarar kar ya cire yanzu ko me hikimar haka eh hikimar haka shine idan ya cire yanzu kaga watakila akwai lauje cikin nadi ya bari sai an inda shari'a ta kaya to lokacin da aka ce shari'a ta kaya kuma to kaga wannan shahar da muka ba shine sai iya canja wannan abun saboda yanzu in ya cire kaga zai zama a cikin still zai zama a cikin zargi yawancan a mudassir sai da muka tsaya tsayin daka muk- aka binciko tunda akwai wani yare da suke in an hau babur din a da sau ko da sata za a yi sai a ce an samu danyen kaya ga danyen kaya nan muna zuwa to an taba ma wasu a nan kwanan taya da suka ji shine suka rike wannan mutum mu ne wannan bincike ta kai mu har da sai da aka bi dilolinsu a wasu jihohi kuma a nan Kano da Ciromawa da Kwana Gafan da Ancau da ina ne aka rinka kamo su to kaga irin wannan shine dama yake daga wani abu kwaya ɗaya yake tono wasu abubuwa da yawa
yanzu kenan ya ya kamata su rinka su yan adaidaita sau kamar ta yaya kake tambaya watakila ga zarge-zargen da ake musu su mutane me ya kamata su yi don kauracewa fadawa irin waɗannan abubuwa to kira da za mu yi shine dole in ka tara mutum ɗaya zuwa goma ba dubunnai ba dole sai an samu ɓata gari a ciki wanda za su zo su lalata harkar wannan sana'a ko a kwanakin baya ai kaji wanda suka ɗauki wani tsoho daga kasuwar sabon gari za su kai shi ko taron ne suka bankare shi suka ƙwace waya suka lalibe masa 'yan kuɗaɗensa to ai ga 'yan sanda sun tashi tsaye to shine ai muke kira da cewa dole ne su masu adaidaita sahu su bi doka da oda kuma dole ne su kungiyar masu adaidaita sahu su tashi haikan dole wannan lamba a tabbatar tunda an taba kama masu lamba daya da babura goma sha shida to saboda dole ne a- a- a- a tsaurara duba wannan lambobi da ake rubuta musu kuma su masu adaidaita tsohuwatin fasinja muna kira ga duk wanda ya hau in dai ya san yana da kaya ko ya yake to ya fara daukan lamba adaidaita tsohon ya rike a hannunsa ko da zai yi mantuwa ko kuma za ta kai ga an masa ba daidai ba ko an niniya a- a kwace ko a masa wani abu na fashi to kaga ya riga ya dau wannan lambar kaga duk inda aka je aka faɗi wannan lambar za a iya kama wannan mutumin to da fatan Allah ubangiji ya takaita kuma ya daidaita al'amuran Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 Jale FM muryar zamani